الله وكفى والصلاة والسلام على عبد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan shine zaman mu na uku a wannan littafi ko in ce daura wannan littafi da muke na adabul ikhtilaf fi al-islam a wancan zama da ya gabata muna magana ne akan sura ta abin da ya shafi kwance hirsu sahaba ala adabi da tilab kwaɗayin sahabbai da suka yi na dangane da abin da ya shafi a ladubba a cikin sabani gaba ta gaba ta nawa kenan yanzu ta takwas asbabu ikhtilaf asbabu asbabu ikhtilaf fuqaha sababban da yake sawa a samu sabani cikin malamai na fikihu yanzu kan mun gangaro cikin malaman fikihu mun ji a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuma ga mu cikin malamai na fikihu malam yace inna ikhtilaf al fuqaha rahimahumullah ta'ala fima bainahum fil umur al fiqhiyya yarji'u asasan ila ikhtilaf afhami al fuqaha fi fahmi nusus al qur'ani was sunnati wa istinbat al ahkam al shar'iyyah minha sai mun fassara sabanin malamai na fikihu fi ma bainahu a tsakankanin su fil umurin fiqhiyya yana daga cikin al'amura na fikihu yarju asasan ila ikhtilafi afhamil fuqaha yana komawa zuwa fahimtar malamai na fikihu sababin sabanin yana koma zuwa fahimtar su wannan malamai na fikihu din fi fahmihim في فهم في فهم نصوص القرآن والسنة ودم فهمت نصوص القرآن والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منها لكم استنباط هكون شو كنت شريعة وهذا الاختلاف كما أن الساباني لا يتعارض مع وحدة مصدر التشريع الإسلامي بايا تنكر دنغن إذا أبن في وحدة معنى تيان توشن تشريعانتي نمسلنتي وأن شيني القرآن da sunna an gane da kyau da ijma'i li'anna shari'atul islamiyya saboda ita shari'a ta musulunci rabbaniyatul manhaj manhajin ta rabbani ne Allah ne haka yaso ya ga wannan manhajin walaysa hunaka tanaqudun wala ta'arudun bayna nususiha babu wani tanaqudi da ta'arudi me tanaqudi da ta'arudi da kun sani babu shi a tsakanin su wa yumkin an nujiza asbab ikhtilaf al-fuqaha fi al-umur al-fiqhiyyah ila al-asbab al-taliya zamu iya samari dan mu takaice sabubban sabani na fiqh na malaman fiqh dangane da a cikin a menene fil umur al fiqhiyya a cikin al'amura na fiqh ila al asbab taliya izuwa ga waɗannan al'amura din sabubban da za su na farko ikhtilafu ma'ani al alfazi al arabiyya sabani na ma'anoni na larabci yakan bayu a je a samu sabani a cikin fiqh malam yace imma bi sababi kaunin lafzi mujmalan ko dai sababin sabani ya zama wannan lafazin ya zama mujmal ne ko kuma ya zama mushtarak ne an san mujmal al-mujmal alladhi yani lam tattadih dilalatuhu wanda dilalarsa bata fito wadiha ba a dunkule ne an gane da kyau ko kuma mushtarakan shi kuma al-mushtarak lafazi ne guda daya amma ana amfani da shi da ma'anar wancan da ma'anar wancan ɗaya ne amma zai iya ɗaukan wancan zai iya ɗaukan wancan lafazin alƙur'u ko alƙaru a larabci ana nufin alhaib ana nufin al-tuhur mawdu'un ne fil lokaci akan waɗannan ma'anaye ne ko ɗazu da na ka misali lafazin as'asa yana ɗaukan al-iqbal wal idbar ko lafazin menene al-ayn akwai ainul jariya akwai ainul jasus akwai ainul mai ainul shams an gane da kyau duk wannan ain ne amma kuma mabambanta siyaki shi zai bambance maka in na ce maka ain ya zama a matsayin sky ɗan leƙen asiri ain a matsayin idanun ruwa ain a matsayin idanun da kake gani ain a matsayin ain shams to dukkan waɗannan siyaki shi zai bambance maka me ake nufi kun fahimta da kyau to al-musharakul lafzi kenan ko kuma mutaraddidan bainal umumi wal khusus ko dai wannan lafazin yakan kai komo akan umumi ko khususi ko kuma bainal haqiqati wal majaz ko kuma ya zama wannan haqiqa ne ko kuma wannan majazi ne al majazu shine abin da zai zamo sarful lafzi min ma'nahu al haqiqi ila ma'nahu al majazi li qarinatin tadullu alayhi an gane da kyau lafazi ne gashi a hakika ga abin da ake amfani da shi amma bari a yi sarfinsa a juyar da shi daga waccan ma'anar hakika zuwa wata ma'ana ta daban a bisa wani dalili da yake karfafar wannan al'amari din to shi ma alhaqiqatu wal majaz sababi ne da kan sa malaman fiqh su samu sabani an gane da kyau suka buga misali was'alhum anil qarya ay was'al ahli al qarya da irin su menene yaj'aluna asabi'ahum da suna nan da yawa da malaman suke kafa hujja ba magana zan yi akan wujuduhu fil qur'ani ba amma dai tunda na dan gangaro bari na sauka gaskiya shi majazi a qur'ani dan uwa ba za ka taɓa samun majazi a cikin sunayen Allah da siffofinsa ba kwata babu shi in dai a ce wai a cikin sunayen Allah da siffofi ga majazi babu shi wani ita ce aqida ta ahlus sunna abinda Allah ya ce yana da shi yana da shi istawa alal arshi istawa yana nufin ya daidaita ya daidaitan yake Allah shi ya barwa kansa sani ina fata mun fahimta ba zai yi ka ce istawa bi ma'ana istaula ba wannan kayi tawili ka ce wai istawa majazi ne istawa bi ma'ana istaula su kafa hujja da wancan qadistawa bishrun alal madina min ghairi sayfin wa damin muhurati wannan zance ne mu kafa akan abin da yake na asali duk abin da Allah ya ce yana da shi to yana da shi yana da hannu yana da hannu yana ji yana ji yana gani yana gani duk abin da Allah ya faɗa akan sunansa da siffarsa ka tabbatar da wannan al'amarin yadda yake ana ji to wannan shine abin da yake abin da ibnu taymiya ta rahimahullahu ta'ala ya tafi akai akwai wani bahasi zai taimaki ɗaliban ilimi da kyau a cikin alkafi littafi ne na addoktor ayman na balaga ne a karkashin albajaz ya kawo magana mai kyau da yawa na san yan uwa na ɗalibai ana ganin ra'ayi na ibnu taymiya ta rahimahullah ta'ala ya fata-fata da majazi kwarai da gaske ya maganganu masu yawa akan majazi kwarai da gaske a ƙarshe akwai wata nuska khatiyya min al-makhtutat na ibnu taymiya utirat da aka same ta akan da take nuni akan majazin ya raba shi akan sunayen Allah da siffofinsa wannan babu majazi haka yake tabbatacce a cikin sunan Allah da sifofinsa babu shi amma abin da ya shafi majazi a lugha ko kuma a cikin Qur'ani da bai shafi sunayen Allah da sifofinsa ba wannan in ya tabbata akwai dalili baro-baro to wannan babu laifi kasantuwar irinsa a cikin Alƙur'ani lokacin da wannan nuska ta samu الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتي للي tsarin zubin bayanin na shekul islam ne fal uslubu uslubuhu wal basmatu basmatuhu basmar basmarsa ce ka san mutum ya rubutu da ana yin basma wurasiya ko to yace tsarin wannan nasa ne uslubin zubin bayani in ka san wai shekul islam to zaka san irin wannan bayani irin nasa ne bayanin yana na cikin kati ko yanzu ka duba zaka gan shi to dan haka abin da yake na akwai a cikin matubu'at da aka ƙabba'a su na rubutu za ka ga ibn taymiya ya yi fata-fata da wujuduhu a cikin abin da ya shafi lugha ko kuma abin qur'ani da kaza to amma wannan ka san daga cikin matubu'at mun rasa su da dama a cikin ilimi amma wanda kuma ya samar daga baya wanda ya ce akwai yafi wanda ya ce babu ina fata mun fahimta ba akwai din na idan an tabbatar da kasantuwarsa a din shine saboda haka iya korar ilimi ba da makamancin haka kuma dama akwai abin da ake takawa ibn taymiya abin da yasa ya bayani na al-gharab na abin da yake sa yake ta waɗannan bayanan bayanan da makamantansu masu na faɗa da wannan bayani ba mahallinsa bane ina fata mun fahimta kuma idan ka ce masa a mu ba za mu ce wasu alhum anil karya ba su larabawa dama ana nufin kaza da kaza za ka ga dai in ka je ka dawo wasu suka istila'in wannan abin cewa shi suke nufi majazi wasu kuma suka ce a'a ba shi suke nufi ba kaza suke nufi sai ka ga dai za a zo a dawo da lamu shahata ne fil istila' ina fata mun fahimta to yana da kyau uwa mu ƙara zagi nan zai wajen bibiya da bincike cikin ilimi Allah ya gane da mu to wannan al-haqiqatu wal majaz ko kuma bain al-haqiqatu wal urfi ko kuma bi sababi itlaqi al-lafz taratan wa taqayyiduhu taratan ma'ana wani lokacin ai itlaqin lafazi wani lokacin kuma ai taqayyidin sa shi ma sababi ne na sabani aw bi sababi ikhtilafi al-i'rabi ko kuma sababan sabanin saban menene sabawan li'irabi shi ma yakan kawo wannan an gane da kyau idan na ce laisal birru an tuwallu wujuhakum da na ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qira'a ce ta juyar da wannan li'irabin kuma ma'ana ma dole ta canza walaysa albirru yunsabu fi ula ula fi ula hamza da hafsu su suke karantawa da laysa albirra an tuwallu wujuhakum sauran kuma suka ce laysa albirru an tuwallu wujuhakum kaga sai zama albirru ni iraban sa daban an tuwallu al-masdaru al-mu'awwal shi ma li iraban sa daban da qira'atan da qira'atan kowace za ta juya maka li irabi guda biyu in li irabi ya canza ma'ana ma za ta canza dan uwa أو بسبب اختلاف الإعراب أو الاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ المفرد كوكما أي سامو اشتراكي نلفظي كودي أتكي اللفظي يزو مفردي أي دنجا أبن لفظ أنا تازو كلفظ القرء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيضات ولفظ الأمر هل يحمل على الوجوب مثال أمرني إذا أكت الأمر يقوى يكن أوكي ما أنا بيو أوجن جمع سككي إيا بمبنش وانا الأمر أكي نفي الأمر أقوي jam'insa da yake ahadul umuri ko kuma ahadul awamir idan kana nufin al'amuru ahadul awamir ne to jam'insa shine na awamir na umarni ko amma umur na al'amura dukkanin mufradinsu ɗaya ne amr amr al'amari umarni ina fata fahimta a jam'insu ake bambancewa to sai nan malam yace yake magana akan to shi al'amur ana yana nufin na umarni shin al'amur hal ya hal yuhmal ala al-wujubi kada ka ce shin al'amari ana a a abinda yake nufi al'amur nan umarni hal yuhmalu ala al-wujub aw ala al-nudub ana daukar sa umarni ne ko wajibci ne ko kuma amandubi ne walabdun nahi haka lafazin hani hal yuhmal ala at-tahrimi aw al-karaha dukkan waɗannan ƴan uwa sababi ne babba da suke sa malaman fiqh su samu menene su samu sabani a ciki na biyu ikhtilaful masadir ma'ana sukan bayu a samu sabani na fiqh malaka hunaka adillatun ikhtalafa al-fuqaha fi madan i'timad alaiha malamai na fiqh sukan samu sabani a bisa asalin masdari wajen kafa hujja akwai al-masadir al-muttafaq alaiha fi tashri' al-islami a wajen fikirin musulunci abin kafa hujja muna da su waɗanda aka yi ittifaki a kansu muna da qur'ani muna da sunna muna da ijma'i wannan babu sabani amma tun daga kan qiyasi aka fara samun sabani aka samu su istihsan al-masalih al-mursala qawl sahabi ittishab al-asl irin su sadd dara'i da dukkanin abin da ya bayu zuwa waɗannan kaga abubuwa ne waɗanda aka yi sabani a kansu ina fata mun fahimta to sai malam yake cewa wasu dalilan ko in ce wani sababin saɓanin yakan bayu ne sababin al'itimad ala waɗannan masajidin da aka samu saɓani a kansu kamar al-istihsan kamar al-masali al-mursala kamar qaulus sahabi kamar istishabul asl kamar ad-dara'i da makamantansu min da'wal bara'a aw ibahati wa adamiha dukkan waɗannan mustalahat ne da ƴan uwa suna buƙatar a je a bibiye su a bada su muka tsaya za mu bayanin kowanne kuma lokacin ba zai ba mu dama ba an gane da kyau na uku ikhtilaful qawaid al-usuliyya al-usuliyya ahyanan sababin alkawa'id ka'idodi na usul alfiqh sukan sa ainihin wato a samu sabani a cikin ainihin wato musulunci misali kamar ka'idar da ke magana akan al'amul mafsus laysa bi hujja kamar ka'idar al-mafhum laysa bi hujja kamar ka'idar az-ziyaratu ala an-nass al-qur'ani naskhun am la duk ka'idodi ne anan amma ban jin kuna buƙatar bi shari'a sai anan ko ko ana bukata in ana bukata kuma sai mu manta da asalin main topic da muke magana a kai haskawa ake yi to kai kuma a matsayinka na dan uwana ɗalibi bari na ja musu layi sai na daina bibi malami me wannan ka'idar me wannan me wannan tunda an ce an samu sabani kuma su ne sababin samun sabani to bari na daina karanta su a babin su amma nan idan muka ce zani mu ba mu je sama ba kuma mu ba mu tsaya a ƙasa ba mu zama jemagu ke kun gane me nake nufi yawa sai aje a karanta su a babin su na uku da yake jawo sababin sabani al ijtihadu bil qiyas mutum ya ijtihadi da qiyasi ma yace al ijtihadu bil qiyas min awsi' al asbab ikhtilafan kai wannan shine mafi yalwa da fadadar ma safari da ake samu fa inna lahu aslan wa shurutan wa illa saboda shi yana da asali da sharadai da kuma illa walil illati shurutun wa masalik ita ma illa tana da sharuɗa da hanyoyinta masalik nata wa fi kulli dalika majalun lil ikhtilaf kuma dukkanin waɗannan a cikin su akwai majali bigire na sabani wal ittifaqu bizat ala asl al qiyas wanda akan shi kansa ittifaqi ma da asalin qiyasi din wa ma yajri fihi al ijtihad wa ma la yajri amrun yakadu yakun ghayr mutahaqqiq ina fata mun fahimta ma'ana da abin da yake wanzuwa ma'ana ijtihadi yake gudana a ciki da wanda ma baya gudana a ciki kusan al'amari ne ya kadi ya kuma ghairu mutahaqqiq kusan ka ce da wahala ya tabbatu kama anna tahqiq al-manab wanda shine at-tahqiq min wujud al-illati fil far'i min ahadi asbab ikhtilaf al-fuqaha dan kuwa wannan wani yare ne gaskiya na malaman usulu abinda nake so ku dauka ijtihadi da qiyasi shi ma babi ne babba yana daga cikin kofofi manya da suke jawo sababin sabanin malaman fiqh an gane wannan to mu je na biyar at-ta'arruf wa tarjih bain al-adilla idan aka samu ta'arudi karo da kuma tarjihi a tsakanin dalilai shi ma sababi ne da ke kawo sabani a cikin malamai at-ta'aruf wa tarjih bain bain al-adillati mala yace babun wasi'un ikhtalafa fihi al-anhar akwai mahanga da yawa akwai sabani a ciki wa kasura fihi jadal kuma an samu kace nace da yawa a ciki wa huwa yatanawalu da'wa ta'wil wa ta'lil wanda yake da ainihin wato da'awar tawili da bayani wal jam'u bayna at-tawfiq wal nas wa adalihi da kuma kokarin jam'i tsakanin hada aito a hada su da kuma kokarin nasu da kuma ada rashin wannan wa ta'aruf إما بين النصوص أو بين الأقيسة جمع قياس كده مع بعضها والتعارض في السنة قد يكون في الأقوال أو في الأفعال أو في الإقراءات آه في الإقرارات جمعنا آه التقرير وقد يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول سياسة أو إفتاء ويزال التعارض بأسباب بأسباب من أهم الاحتكام إلى مقاصد الشريعة وإن اختلفت النظرة إلى ترتيب المقاصد duk waɗannan ‘yan uwa sababi ne da take jawo akan samu saɓani a cikin malamai na fikihu mun ambaci guda nawa kenan guda biyar wanda na ƙarshe ƙarshen nan na biyar da na hudu da na kusan ka ce na uku gaskiya da ma dai ka ce na biyu kai dukkansu ma amma da yadda na maka tartiban ta sa'udiyan haka abin yake zuwa wajen samun saɓani ina fata mun fahimta ga na shidan su na ƙarshe akan samu al-ikhtilafu fi qabuli riwayat al-hadith wajen shi kansa karban hadisi akan samu saɓani a wajen malamai amma wajen karban hadisi din nan bari mu takaice zuwa sabubba guda goma mala yace yumkin an nujiza asbab ikhtilaf qabul al fuqaha li riwayat al hadith fil asbab al taliya zamu iya ainihin wato takaice bayani a takaice dangane da sabanin da malamai suke samu na fikihu malaman fikihu wajen karbar riwayar hadisi cikin sabba kamar haka ko dai ya zama sababi na farko Allah ya kuna al-hadithu qad balagha al-faqih wannan abu warid ai ko لأن الإحاطة لا تكون لأحد zai iya yiwa wannan hadisin bai je ga wancan malamin ba wa man lam yablughul hadith wanda ku hadisi bai je gare shi ba lam yukallaf an yakuna aliman bi mujabihi ba za a kallafa masa a ce dole sai ya san abin da hadisin ne yake wajabtawa ko yake dauke da shi wa idza lam yakun idan ku bai kasance ya sani ba an gane da kyau wa idza lam yakun qad balaghahu idan kai bai zamo hadisin ya riske shi ba wa qad qad menene wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilka alqadiyya bi mujabin بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى haka ne ko ba haka ba in har ku hadisin can bai je masa ba kuma yayi wata magana fi tilkal qadiyya a cikin waccan qadiyya bi mujabi zahiri ayatin a bisa abinda wata zahirin aya take hukuntawa ko kuma a bisa wani hadisi yake da hukuntarwa ko kuma abinda qiyasi yake hukuntarwa ko kuma abinda istishabul asli yake hukuntarwa to ɗayan biyu ne ko dai ya zamo ya dace da wancan hadisin da ya magana faro-faro ko kuma ya saba masa ba ku gane me nake nufi ba zan iya zuwa in faɗi wani hukunci saboda in dogara da wata aya abin da take hukuntarwa amma ita aya ba kai tsaye take bayani akan wannan ba ko kuma na dogara da wani hadisi da yake magana akan wannan abin da nake tunanin zai taimake ni ko kuma wasu dalilai na daban da aka yi sabani a kansu amma a gefe guda ga wani hadisi ɓaro-ɓaro da ya faɗi abin da zai wanke min wannan abin da nake kai amma ban san shi ba tunda ban san shi ba sai ne tunani ne ijtihadi based on waɗancan masabir nan kun fahimce ni da kyau to wannan rashin sani zai zama min uzuri a bisa abin da na faɗi amma kai da ka san hadisi bai riski wancan ba baka da uzuri dole ka ɗauki rajihi wanda hadisi ɓaro-ɓaro ya zo shi kuma wannan ka nema masa gafara kun gane yan uwa to mu je gaba mala yace wa hadha sababu huwa al-ghalib ala akthar ma yujad min aqwal as-salaf mukhalifan li ba'd al-ahadith wannan sababin yan uwa shine mafi yawan galibin abinda za a faɗi ko kuma yake ga wasu malamai magabata da suke saba wasu hadisan a zahiri al-imam al-kabir abu hanifa rahimahullahu ta'ala yana daga cikin malaman da ake ba su hanzari a wannan babin yakan gina ƙololuwar hukunci a bisa doron wasu nafsoshi amma kai tsaye nassoshin ba za su taimake shi ba a gefe guda kuma ga hadisi ne magana faro-faro akan abin da ya faɗa ina fata wa fahimta to rashin ko dai hadisin ya isar masa ya sayi waɗancan maganganu kaga mu kuma idan muka zo sai mu ce lalle za mu ɗauki abin da hadisi ya zo baro-baro kuma za mu newa wa al'imamu gafara wataƙila da hadisin ya riske shi shi ma da ba haka al'amarin yake ba ina fata fahimta mala yace fa innal ihabata bi hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin min al umma ko akwai wanda yace yace ya sani al ihaba la takun li ahadin babu wani wanda zai buki kirji yace ya san duk kakab fata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu an yakuna al hadith qad balagha al faqih lakinnahu lam yaqbul hujjahu shi ma wannan ware zai iya yiwa wannan faƙihin e ya san wancan hadisin to amma shi yana ganin hadisin hadisi ne bai inganta ba a gare shi an gane da kyau saboda wasu dalilai dalilai da ya bi na ilimi ba wai ba kawai ka ce hadisin bai inganta ba a saboda dalilai na ilimi saboda tasihanci da tazifanci da kaza doren ilimi ake tsora su dan a yawa suna ganin kawai wai in an ce bukari kamar wani bawan Allah ne ya zo na ya sha coca cola kawai yake cewa da ya inganta wanda bai inganta ba mutane suna bukatu kwarai da a mayar da su wajen yadda ma aka sannafa waɗannan littattafa da yadda hadisin ya zo har zuwa gare mu malam aiki yana jiran ku da yau a karbakallah so don haka zai iya zuwa hadisin ya san shi amma shi yana ganin saboda wasu dalilai na ilimi hadisin bai inganta gare shi ba to naka ba zai amfani da shi ba sai ya kafa wata hujja ta daban bai dogara da wannan hadisin ba ko kuma na uku i'tiqadu al-faqih i'tiqadu al-faqih ضعف الحديث باجتهاد باجتهاد قد خالفه فيه غيره ko kuma wannan malamin fikihu ya kudirce an gane da kyau raunin wannan hadisin bijtihadin saboda wani ijtihadi nasa qad khalafahu fihi ghayruhu alhalin wani daga cikin malamai kuma ya saba masa kun fahimta da kyau bambancin wannan da wancan wancan hadisin ya zo amma malamai sun ce bai inganta ba shi ma ya bi su shi kuma wannan a'a shi a karan kansa ne ya ga hadisin bai inganta ba amma wani kuma ya inganta shi na hudu ishtiratul faqih fi khabar al-wahid al-adl al-hafiz shurutan yukhalifuhu fiha ghayruhu ko kuma malamin fiqhun nan ya sharɗanta fi khabar al-wahid al-adl al-hafiz shurutan ya sharɗanta dangane da al-khabar al-wahid wasu sharuɗan da yukhalifuhu fiha ghayruhu wani malamin ya saba masa akan wannan gabanin ya kafi alkhabarul wahid ai mun san alkhabarul wahid ko yawa ko kuma na biyar an yakuna alhadith qad balagha alfaqih wa thabata indahu lakin nasiya nasiyahu zai iya zama eh hadisin ya zo ya san shi kuma ya tabbata amma kuma wallahi ya manta shi zai iya yiwa ko ba zai yi ba zai yi na shida adamu ma'arifatil faqih bi dilalatil hadith zai iya yiwa ma hadisin ya inganta ya zo gurin malamin fiqhun nan amma kuma ya kasa gane fiqhun hadisin da ke ciki نضر الله امرأ سمع مقالتي آه، فوعاها فوعاها فأدها كما سمع هل عندك يتوى فرب آه، حامل فقه ليس بفقيه ma'ana dai a sha cikin hadisin zai iya yiwa mutum yana ɗauke da ilimi na hadisi amma bai fahimce shi ba haka ne ko ba haka ba zai iya yiwa wani kuma ya fahimta ya san hadisin kuma ya fahimce shi mun ba ku misali da wancan hadisin na la yusalli an ahadun illa fi al-asra illa fi bani quraiza kaga wasu ga sai sun san hadisin amma yadda suka fahimta ai ko sallan mece ta zo sai mun je bani quraiza wasu wasu ka ce a ai fikin hadisi shine mai sauri amma da sallah ta riske su suka yi ina fata mun fahimta ko muka ce malamai suka ce wannan shi yafi dacewa da abin da suka yi to zai iya yiwa wannan na bakwai i'tiqadul faqih Allah dilalata bil hadith wata kila ma shi faqihin zai iya kudirce cewa ma babu ainihin wato dilala ma'ana babu wata abin kafa hujja a cikin wannan hadisin to me bambancin wannan da wanda ya gabata eh bambancin shine mala yace wal farqu baina hadha wa baina alladhi qablahu anna al awwala shi wanda ya gabata lam ya'rif wajha dalala ko dilala bai san ina ne fuskar dalilin a ciki ba amma na biyu arafa jihata dilala ya san fuskar dalala din lakin i'taqada annaha laysat dilalatan sahiha amma sai yace ba dilala bace ko dalala bace mai karfi shi na farkon bai san ma ina wajen dilalan ba amma na biyu ya sani sai yace sanin amma ba dilala bace mai karfi da haka ba zan karba ba kaji malamai mala na takwas i'tiqadul faqih anna tilka dalala قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة ها مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المدار في سواق الشيء شيخ موانا نأكو شيخ وإن تني ناشدة دنا بقوي زي يوا shi alfaqih din nan ya kudirci anna tilka dalala wannan dalala da take cikin hadisin qad arabaha ma dalla ala annaha laysat murada akwai wani abu da yake nuni akan cewa ba ita ake nufi ba to me bambancin wannan na takwas da na bakwai shi bambancin wannan shi ya ce bilalar ba ingantacciya ba ce shi kuma wannan na takwas za ta iya zama ingantacciya amma ba ita ake nufi ba kun gane yan uwa shi kuma dama na bakwai ai bai ma fahimci ina dilala din ba shi kuma na bakwai na shida kenan bai fahimci ina dilala ba shi kuma na bakwai ya san dilala ce amma ba ita ce ingantacciya ba shi kuma na takwas ta iya ingantacciya ce amma ba ita ake nufi a nan ba مثل معارضة العام بخاص misali a samu mu'arada tsakanin am da khas ko kuma al-mutlaq da al-muqayyad an gane ko kuma al-amrul mutlaq bima yanfi al-wujub ma'ana umarni sakakke wanda yake kore wajibci an gane da kyau to duk waɗannan gaskiya banna mana wata nasiha a babin usul yan uwa akwai abin da zai taimaka maka cikin usulul fiqh cikin tafsiri cikin hadisi duk inda ka je ka dawo wallahi sai ka gamu da su na daya akwai al'am wal khas al mutlaq wal muqayyad akwai al mujmal wal mubayyan sannan na hudun da zaka ƙara su imamu suyuti ya ƙara shine sanin kira'o'i da fuskokinsu wannan inda ka je ka dawo lalle sai ka tarar da su ababuka na ilimi ina fata fahimta saboda bayanin su ɗaya bayan ɗaya a nan gurin gaskiya zai ja mana lokaci a wanda ko ba shi muke da fata ba ko kuma ya zama alhaqiqatu bima yadullu ala almajazi ila anwa'il mu'arabati mala yace wa huwa babun wasi'un aidan fa inna ta'aruda دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر khidamun ya salam ta ji malamai malam yace saboda ta'arudi karo na dalalatin al-aqwal dalalar zantuttuka wa tarjiha ba'dihha ala ba'd da fifita sashi akan sashi dan uwa wannan bahrun ne khidamun teku ne aljam'ul kabir mai girman gaske kwarai da gaske shine alkhid menene khidamun babba ne mai fadi mai tafki da yawa kwarai da gaske wannan magana ce ta ainihin wato ibnu wane ne ibnu taymiya rahimahullah ta'ala cikin majmu'ul fatawa sababi na tara yan uwa i'tiqadul faqih an alhadith mu'aradun bima yadullu ala da'fihi sababin yakan faru ta bangaren shi faqihi ya kudirce annal haditha wannan hadithin mu'aradun bima yadullu ala da'fihi yana karo da abin da yake nuni akan rauninsa au naskhihi ko kuma shafe shi au ta'wilihi ko kuma tawilinsa in kana qabilan litta'wili idan zai iya karɓar ta'wili bima yasluhu an yakuna mu'aradan bil ittifaqi da yadda yake ingantuwa ya karbi wannan mu'arada din ittifaq misali wata aya ya saba wata aya alama an shafe ta ko kuma kai an shafe shi ko kuma wani hadisi na daban ko kuma ma ijma'i ko makamancin haka yan uwa in aka ce ta'wil at-ta'wilu shi ma wata bangare ne amma yana da ma'anoni guda biyu manya rassa manya biyu akwai at-ta'wilu a wajen magabata abinda ake nufi daban akwai at-ta'wilu da wajen waɗanda suka zo al-mutaakhirun a wajen salaf idan aka ce at-ta'wil to ba ta irin ma'anar ce a wajen khalaf ba idan aka ce at-ta'wil wajen magabata salaf yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zamo tafsirin ma'ana ko dai zance ko aiki hakika an gane da kyau abinda aka in aka ce ta'wilu shay ana nufin tafsiru bayaninsa ko ma'anarsa ta biyu in aka ce at-ta'wil ana nufin hakikanin abinda aka labarta zai faru to shi din zai faru ba waninsa ba hakikanin abin da aka faɗi shi din ake nufi wannan shine abin da ibnu taymiya rahimahullah ta'ala yake tabbatarwa hal yanzuruna illa ta'wila yau me suke jira bayan tawilinsa yana nufin tafsirinsa a'a yana nufin abin da aka labarta musu zai zo na azaba to tabbas zai zo in azaba ce ita ake nufi in kauli ne shi ake nufi in hannu ne hannun ake nufi in siffa ce siffar ake nufi duk abin da aka faɗa shi din ake nufi ina fata fahimta kun gane da kyau to su a salaf ma'anonin nan guda biyu suka sani to banda tambaye ku Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya rasu hijira tana nawa tulutumiyya wa ashara ɗari uku da goma yana cikin salaf ko yana cikin salaf aban yana salaf yana cikin salaf ko ka je na baka assignment duk cikin jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an tafsir tabari kenan idan zai fassara maka aya me yake cewa yana amfani da ta'wilu ta'wilu qaulin lahi tabaraka wa ta'ala kaza wa kaza sai ya baka waɗanda suka faɗa sai ya sardin wannan a isnadin da makamancin haka ba na ya shafe ni ba me ya dame ni faɗinsa ta'wil to me yake nufi ban ji ba fata Allah alai yana nufin tafsir duk cikin tsabari in ka ya ce maka ta'wil to yana nufin tafsirin wannan aya shi yasa ya sanya wa littafinsa da suna jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an akwai wanda suke cewa an tafsiri ayil kuskure ne ai saboda yana ya san ta'wil a wajen su a zamanin su yana so tafsir to shi yasa bai sa maka tafsir bai sa ta'wil shi yasa duk inda zai fassara aya sai ya kawo maka ta'wil instead of akai ya kawo maka mene tafsir duk da yana nufin hakan yake nufi khalaf da suka zo daga baya su kuma suka dauke ma'anar ta'wil ma'anar sarf صرف اللفظ عن معناه الظاهر ومعناه الحقيقي الى معناه المجازي ko almarjo bi dilalatin tadul kaza da kaza wanda muka dan ishara dazu duk ina yi ne a gurguje ban so mu ci lokaci amma ba babu muke ba an gane yanzu yan uwa to dan haka idan suka ce maka ko dai ai maka ta'wil ma'ana ta'wil ya dauki wani fuska ta daban an gane da kyau inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa وأما الذين في هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله وانا irin ta'wil ake nufi anan idan ka san wannan asalin matsalar da na faɗa to zai taimaka maka wajen sanin taujihin wannan ayar da kyau kuma zaka san yadda zaka haskaka abin da ake hakaituwa daga Abdullahi dan Abbasin cewa yana daga cikin waɗanda suka san ana mimman ya'lamu ta'wilahu alhali Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai bayani anan amma za mu ci lokaci ne mu bar shi haka na goma kenan معارضة تقيل الحديث بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ننكو معنى معارضة الفقود واتو wannan faƙih ɗin ya yi mu'arada ga wani hadisi bi ma ya dillu ala ba'dihi bisa rauninsa ko naskihi au ta'wilihi mimma la ya'taqiduhu ghayruhu jinsuhu mu'arid wanda wani sa baya daukan jinsin wannan cewa mu'arid ne أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا هو حقيقة ما ولا معارض بني راجه كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح كما رأيت الكوفيون سكي معارضة حديث صحيح دون ظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ده اعتقاد شواشي ظاهر القرآن عمومي ونحوه da wani makamacin alkur'ani hakan muqaddamun ala nassil hadisi ana gabatar da shi akan nassi na hadisi shi ma nan akwai wani karatu amma ban so mu fada da wannan babin mu bar shi dai haka abu na gaba yan uwa na tara kenan al-ikhtilaf al-fiqhi al-mashru' akwai wani sabani da akan iya samu a na fiqhu wanda kuma abu ne halastacce babu laifi malam yace innal ikhtilafa fil umuri al-fiqhiyyati yakunu mashru'an idza tawaffara fihi shartan saɓani cikin al'amura da fikihu zai iya zamowa shari'antacce ne idan ta wafara fi sharfan idan ya cika wasu sharuɗa guda biyu na ɗaya an ya kuna da kulle minal muktali minal mukta a faɗa mu ji a yadda muka ɗora a baya ko ya zama kowane ɗaya daga cikin masu saɓanin nan guda biyu ya zama yana da dalilun min alƙur'ani wa sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yasihhu al-ihtijaj bih kowannensu yana da dalili daga ƙur'ani ko kuma sunna yana kuma ya inganta a kafa hujja da shi na biyu Allah yu addil akh bil madhhab al mukhalif ila amrin batil aw muhal kada ya zamo wannan sabanin ya bayu zuwa ga an gane Allah yu addi al akhdh bil madhhab al akhdh bil madhhab al mukhalif ila amrin batil kada ya bayi zuwa mutum ya ce zai ɗauki ainihin wato mazhabi na wannan wanda ya saba masa ila amrin batilin zuwa al'amari batacce au muhal wanda ma ba zai yi ba abin da yake nufi anan akan iya ɗaukar saɓani an gane da kyau yakan zamo mashru'i ne babu laifi a cikinsa matukar ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu kowanne ya zama ya dogara da dalili daga Qur'ani da Sunna wacce take a saliha li al-hujjiyya ko kuma na biyu kada wannan sabanin ya bayu kawai karfafa wani mazhabi ne ko kuma zai zamo ya bata wata ma'ana ta daban ko kuma abun ma da ya kawo ba zai yi ba to kaga wannan babu wanda zai ce abu ne sabani a shari'antacce ga wata nasiha mai girman gaske zan karanta ta fassara ta a gudu saboda za ta taimaka mana ɗan uwa ɗaliban ilimi a to ai mu tafi ma a hankali ai ko yau sha da ke da abin nan to wannan ta kayatar da ni na siyan nan kwarai da gaske bari mu karanta ta wahda wahda ta ba misiri malam yace akhi talibal ilmi ne zama ko talibul ilmi na'am aka yi tsawa kaga mun samu ranar lokaci ya tambayar na hau muke can da rana so muna kokarin mai gudu gudu da abin nan to ka sani ya kai ɗalibin ilimi i'lam annahu tajuzu salatul ma'mumi khalfa imamin yukhalifuhu fil madhhabi al fiqhi al mu'tabar ya halatta ka bi ka bi sallah bayan limamin da yukhalifuhu fil madhhab al fiqhi al mu'tabar matukar dan ba mazhabin ku na fiqhu daya ba matukar yana bin wani fiqhu rantsatse sananne karbatse a musulunci to babu laifi dan kaje ka bi shi sallah an san shi cewa shi yana bin madhabi na malik ne kai kuma kana bin shafi'i ko kuma aka san haka ko ɗaya daga cikin mazahib din nan sanannu ba lalle sai al-a'immal arba'a din nan ba akwai irin su Layth ibn Sa'd Imam al-Auza'i da irin su sanannu manya na Allah waɗanda shuhurarsu da mazahib su ba su fantsama ba kamar yadda waɗannan to in dai an san mazhabin nan karɓaɓɓe ne ya halatta dan uwa ka bi shi sallah lafiya lau وهي صلاة صحيحة كما أن صلاة كربية إن قنتتيا كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان كما يد صحابي دوات أن نسخبيوت لكيو تتاوى ومن بعدهم دوات نسخزو بايس من الأئمة الأربعة لدى دوات أن الإمام يقداه يصلي بعضهم خلف بعض ساشا سينا صلى أبايا ساشا مع تنازعهم في المسائل الفقهية تاردا ainihin wato saɓaninsu cikin matsaloli na fikihu walam yaqul ahadun min as-salafi babu ɗaya daga cikin magabata da yace innahu la yusalli babu ɗaya daga cikin magabata da yace innahu la yusalli ba'dun khalfa ba'din wai ba zai salla a bayan wani ba wa man ankara zalika to dukkan wanda ya inkarin haka fa huwa mubtadi'un dallun مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها an gane da kyau ka tsiran mana da wani abu magabata ba haka su kasance suna yi ba dukkan wanda ya inkarin haka to lalle dan bid'a ne batacce ne ya saba wa qur'ani da sunna da ijma'in magabata da limaman su wa qad kana as-sahabatu wat tabi'una wa man ba'dahum daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa minhum man yaqra'u al-basmala yan uwa a cikin su akwai wanda yake karanta basmala lokacin da zai fara qur'ani kenan a sallah wa minhum man la yaqra'uha a cikin su akwai wanda baya karantawa kuma dama ita dama mun sani sunna ce ai ko wa basmala baina surataini a immatun kai ka ce bi sunnatin shatibiya na ce a immatun a cikin durrul mudiyya رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين سورتين فصاحة وصل رسولا كل جلاياه حصلا ولا نفسك لا حب وجه ذكرت وفيها خلاف جيده واضح الطلى وسكتوب المختار دون تنفس وبعضه في الأربع الزهر فاسملا لهم دون نفس وهو فيهن ساكن لحمزة فافهمه وليس مخذلا ولا بد منها shikenan tunda na ji ba mataya bari na shiru abinda nake so imamu shafi ya bari ilimi ne yadda yake nuna maka sunna ce da yadda wasu suke karanta ta a cikin sallah da waɗanda wasu ba su ɗauke ta a matsayin kaza ba to bari mu dawo ɗan gida a malam yake cewa ana akwai waɗansu wanda suke karanta akwai wanda ba sa karantawa an gane da kyau wa minhum man la yaqra'uha wa minhum man yajharu biha akwai wanda yake bayyanar da ita wa minhum man la yajharu biha akwai wanda baya bayyanar da ita wa kana minhum man yaqnutu fil fajr akwai wanda yake alqunutu a cikin sallah menene asuba wa minhum man la yaqnutu akwai wanda baya yi wa minhum man yatawadda min al hijamati akwai wanda idan aka yi masa kaho hijama yana yin alwala war ru'afi haƙo akwai wanda in yi haƙo yana yin al'asar ru'afi ko ko wanda bai san haƙo ba a to a gwanda na sani ka san zazzagawa da abin nan an san haƙo ai ko to madalla Hausa ta fita wal qai'i da amai a cikin magabata akwai wanda in yi waɗannan ya aka yi masa kaho ko haƙo ko amai yakan yi me yake da suna alwala wa minhum man la yatawadda man la yatawadda min zalika akwai wanda baya yi a cikin waɗannan abubuwa din wa minhum man yatawadda min masjid zakari akwai wanda yake alwala idan ya taba malam wannan karatun mu na karshe ne ko akwai wata halka akwai ta karshe ko yawa to shikenan wa minhum man la yatawadda min zalika akwai wanda ina ne ne akwai wanda idan ya taba al'aurarsa yana alwala wa man massa an-nisa bi shahwa da kuma wanda ya taba ainihin wato mata da sha'awa wa minhum man la yatawadda akwai kuma wanda baya yi an gane da kyau ومنهم من لا يتوضا من ذلك ومنهم من يتوضا من القهقهه akwai wanda in ya kyalkyale da dariya a sallah an gane abbahik bi shidda ma'ana dariya kyalkyale dariya kenan ko a cikin sallah ana iya samu ko akwai matsala ne Allah ya kiyaye to akwai wanda in alwa dama tana yi ai babu baka da abin nan sallah ka ta baci ba magana bacin sallah muke ba muna maganar aha akwai wanda in ya kyalkyale da dariya a sallah to zai je ya sake menene ya sake alwala akwai kuma wanda in hakan ta faru wa minhum man la yatawadda min zalika wa minhum man yatawadda min akli lahmil ibli ko wanda in yaci naman raƙumi zai alwala wa minhum man la yatawadda min zalika wa ma hada fa kana ba'dhum yusalli khalfa ba'dhin duk da sun san wa yake yi waye baya yi amma ɗayansu yana yin sallah a bayan ɗaya مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية مثال أبند ما لما أبو حنيفة دا متانا شافعية دا وصوص سنة سنة صلى خلف أئمة أهل المدينة من المالكية أبايا لمامان أين واتو ما لما مدينة أجرب daga cikin malikiya wa in kanu la yaqra'una al-basmala duk da cewa su limaman madina nan ba sa yin basmala la sirran wala jahran la a sirrance la a bayyane kun san me yasa kun san me yasa saboda yana da sababin nan yana da alaka da qira'at wato ilimi connection ne in kana wannan dole sai ya ja ka ka fada can in yana cin wata igiyarwa ta fizge ka ka fada cikin can da imamu malik ya gane sai ya ce dukkan wanda ya zo masa da wata fatawa ta abin da ya shafi qur'ani da kira'a to a je wajen imamu nafi'a kasan imamu nafi shi ma almadani ne takayyarahum nuqadun kullu nafi'in ah menene takayyarahum nuqadun kullu بارع وليس على قرانه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزل يكون الله أما كما أقوي ما لم شيما شي كما أتكن در أبو جعفر أنغاني المدني أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذا ابن جماد سليمان ذو العلا معنا شي نافع ينا da ɗalibai guda biyu shahararru akwai nafi akwai qalun akwai warshu idan ka zo kana ruwayar warshu ba za ka yi basmala baina menin wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijal na mawhadiriya a yadda aka rawaito qur'ani ka gama sura za ka yi wata sura to babu basmala a tsakankanin waɗannan an gane da kyau haka al'amarin yake to da za mu faɗaɗa wannan za ka ji a yaushe ne suke yi a yaushe ne aka samu tafarru'in wannan matsalan da cewa su limaman malikiya ba sa yi saboda alaƙar karatun ƙur'anin su da imamu malik da tasirin kira'ar nafi'u gare shi akwai wani basi mai kyau da nake na karanta shi kuma ni ma nake kokarin wani bangare da yankin nan nawa suka tasirantu da wasu abubuwa silar kira'a da ta mana tasiri da kuma mazhabin mu na addinna Allah ya bamu ikon kammala shi da izinin Allah to irin wannan babi zai taimaka maka kwarai kaga su Imam Abu Hanifa da su Shafi'iyya suna yin sallah a bayan su saboda tasirantuwa da Imam Malik da yayi da waccan kira'a ta Nafi al-Madani Allah ya musu rahama mala yace wa in kanu na'am wa in kanu la yaqra'una al-basmala la sirran wa la jahran wa salla abu yusuf khalfa ar-rashid wa qad ihtajama wa aftahu malik bi annahu la yatawadda wato wata rana abu yusuf ɗaya daga cikin almajiran wa kenan abu hanifa yayi salla bayan ainihin wato haruna rashid wa qad ihtajama alhali yayi kaho wa aftahu malikun bi annahu la yatawadda alhali imamu malik ya masa menene ya masa fatawa akan cewa la ya tawabba ba zai alwala ba fa salla khalfahu abu yusuf wa lam yu'id abu yusuf ya salla bayansa kuma bai rama ne irama wannan sallar ba imamu ahmad bin hanbal yara alwudu'a fi amin alhijamati wa ru'ati imamu ahmad bin hanbal shi yana ganin inda an maka kaho ko kuma me yake da suna kayi haƙo zaka sake alwala sai aka ce da shi fa in kana al-imam qad kharaja minhu dam wa lam yatawadda idan limami wani jini ya fita daga gare shi kuma bai alwala ba tusalli khalfahu za mu salla bayan sa fa qala sai yace كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب والمسيب ومالك wato su duk abin da aka faɗi kaulin to sun san waye sahibul kauli nan ba yau bane sai a kundin dubo tambaya sai a rubuta ka a shefa ta wani malami ce ka san ɗalibai suna da wannan shikiyancin wani lokacin eh galibi malami idan ya je bakunta wani gari sai a kudundino tambaya sai a bashi shi kuma zai ga iyakar kurewar karatunsa zai baje ilimi a lokacin da yake baje ilimin na tsakaninsa da Allah to shi kuma wancan fa yana hassale akan shi ake dirarwa an gane da kyau to ɗalibai mu ji tsoron Allah a daina haɗa kan malumma wataƙila in tambaya za a yi masa a yi masa bayanin kaza da kaza da kaza ga yadda yadda muka tsinci kanmu a wannan yanki namu to malam a san yadda za a isar da saƙon nan bisa hikima bisa kama da ina fata mun fahimta yau a daina haɗa kan malamai da abun nan kuma shi ma malamin idan ya ji an bada ilimi ko da an saba masa in dai dalili aka kawo to kada ya ji shi ake saukarwa watakila ba a kama suna ba shi ma sai ya zo ya sauka da dalili da hujjoji ya bayani me abun faɗa ne mai abun faɗa ai baya faɗa ina fata wa fahimta mara abun faɗa shi yake faɗa a koda yaushe don haka kaga shi daga suna faɗi sai ya gane ina abin ya dosa ya ce kai fala usalli kalfa sa'id ibn al-musayyib tunda su ra'ayin su ne ya ba zan yi sallah bayan sa'id ibn al-musayyib ko musayyib ba wa malik sai imam malik ibn anas imam dali hijra dan haka malik ya ce fahris akil karim fahris akil karim ya kai dan dan uwana mai karamci dalibin ilimi ka kwadaitu iyakar kwadaituwa me zaka kwadaitu ihtirama ara'il fuqaha al fuqaha al matbu'in al mujtahidin min salafin salih wajen girmama ra'ayin magabata waɗanda ake bin su waɗanda suke mujtahidai daga cikin magabata wa du'a lahum bil khairi kai musu addu'a da alheri wal timasil udhr lahum kadan ga nema musu uzuri inda suka samu inda suka samu kure ko tuntube shi ma janabahum as-sawab fi shine abinda muka faɗa inda suka samu kure wa alam annahum ma aradu illa al-wusul ila al-haq ka sani wallahi ba su nufi komai ba in ba saduwa zuwa ga gaskiya ba amma suke tuntube suka faɗi to ka nema musu gaskiya ba fa tashi muka ba dorawa za mu insha Allah duk da mala yace ya tasallalu na to ga an fara tasalluli to bari mu tsaya anan an nuna mun lokaci sai mu kawo halka ta karshe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh